والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وشفيئنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ci gaba da karatun risala na abdullahi binu abdullahi bin abi zaidin al-qayrawani za mu ci gaba za mu tashi a babi na goma sha ɗaya a babun fil imamati wa hukumin imami wal ma'amu babin limanci da hukuncin imami da kuma mamu wai ummun nasa afdaluhum wa afkafuhum ya ce mafificinsu da mafi sanin ilmin fikuhunsu su ne za su yi wa mutane limanci wala ta ummul mar'atu fi faridatin wala nafilatin mata ba za ta yi limanci ba a farilla ko a nafila la rijalan wala nisa'an ba za ta yi wa maza limanci ba kuma ba za ta yi wa mata 'yan uwanta limanci ba wa ya ƙara'u ma al'imami fi ma yusirru fihi zai karanta tare da limami shi mamu cikin dukkan abin da limamin yake surranta karatu wala ya kara'u ma'ahu ba zai karanta tare da shi ba fi ma ya ji harufihi cikin abin da yake cikin abin da cikin abin da yake bayyanawa wa man adraka raka'atan duk wanda ya riski raka'a fa aktara ko fiye da raka'a faqad adraka jama'a ya riski sallan jami falyaqdi ba'da salami al-imam ma fatahu yace ya biya abin da ya wuce shi bayan sallaman limami ala nahawi ma fa'ala al-imam yadda shi limami ya aikata fil qira'ati a bangaren abin da ya shafi karatu a bangaren abin da ya shafi karatu zai rama abin da ya kubce masa yadda limami yayi wa amma fil qiyami wal julusi amma a tsayuwa da zama yana nufi a duk abin da ake ce ma aiki saboda sallah ta kunshi al'akwal wal af'al abubuwan da ake yin su a harshe da abubuwan da ake yin su a gabobi abubuwan da ake yin su a harshe su karatun fatiya karatun sura faɗan allahu akbar sami allahu liman hamida duk irin wannan zai yi yadda limami ya yi amma abin da ya shafi tashi zama ruku'i sujada irin wannan kuma ya ce fa fi'iluhu aikinsa kuma ka fi'ilil banil musalli wahadahu kama aikin wanda a yake gina sallarsa shi kadai mai sallar da yake gina sallarsa shi kadai ma'anar gina sallarsa akan wata raka'a da ta lalace to hukuncinsa wannan ne misalin wannan mutum ne yana sallah shi kadai a raka ta farko bai karanta fatiha ba ko a raka ta farko ya bar sujada ko ya bar ruku'i kaga wannan sallah ta baci ai to kaga wannan raka'a ta farkon ba zai lissafi da ita ba ta biyun da zai yi to ita ce ta farko idan kuma ta biyun ce ita ce aka bar wani rukuni a ciki ta biyun ba za a yi lissafi da ita ba ta ukun ita ce za ta zama ta biyu to yadda mai sallah shi kadai wata raka cikin rako'in sallarsa ta ɓaci zai ɗaura a kai to haka nan shi ma wanda yake mamu sallar da tabbashin zai rama to hukuncinsa hukuncin wannan ne wannan yana ɗaya daga cikin matsalolin da ibn ghazi ya saka cikin matsaloli masu iskali a cikin risala iskalinsa ba wani abu ba ne iskalinsa shine bai faɗi yadda mai sallah shi kaɗai ɗin idan raka ta ɓaci zai gina ba kuma sai ya ɗaura hukunci a kansa mana mai karatu a baya bai san da idan mai sallah shi kadai raka'arsa ta baci yaya zai yi bai karantar da shi haka ba to sannan kuma ya zo ya gina wata matsala akan wata matsalar da ba ta gabata ba ba kowanne mai karatu bane zai gane wannan musamman ma littafin da aka rubuta saboda saboda yara shi yasa a cikin mushkilatin yake cewa fa mushkilatu ha wujubu tuhuri bil istihadati wa waqtul fajr sai yace wa fi'lu banin wa fi'lu banin din a baitin sa wa fi'lu banin summa jahalul addin nan wa fi'lu banin yana nufin wannan matsala ne ma'ana yadda aikin wanda zai gina sallarsa akan wata raka wacce ta lalace wannan yana ɗaya daga cikin misaloli masu iskali a risala saboda bai yi bayanin misalar ba sai gina hukuncin wata misala a kai saboda haka shi ne suka ba wa shi ibn abi zaidin alkairawani uzurin cewa abin da ya sa ya yi haka to ginin sallah akan wacce ta wuce din to matsala ce shahararriya galibin masu sallah sun sani din mai sallah ya san da in ya bar fatiya ya bar sujada ya bar ruku'i ya bar dai rukuni a sallarsa wannan rakar ta baci tunda kuwa ta baci to ba za a yi lissafi da ita ba kamar babu ita ne al-ma'dum shar'an kal ma'dum hissan to kowa yawanci an san wannan shaharar wannan matsala shi yasa bai yi bayani a kanta ba kuma ya zo ya gina wata matsala a kai to shi ne ya ce wa man salla wahadahu falahu an yu'ida fil jama'ati wanda yayi salla wanda yayi salla wanda yayi salla shi kadai yace zai iya maimaita zai iya sake sallar a cikin jama'a lilfadli fi dalika saboda fadalar da sallar jami'i ke da shi wanda ya zo yana da daraja 25 a hadisi illal maghriba wahdaha banda sallar maghriba ita kadai sallar maghriba to in yayi shi kadai to in ya ga ana jami'i ba zai maimaita ba ومن أدرك ركعة فأكثر من صلاة الجماعة فلا يعيدها في جماعة أما وندا يرزق ركعة دايا أكلا ko fiye da ɗaya a sallah ta jam'i to ba zai kuma yin ta ba cikin wata jama'a cikin wani jam'i da ba ba a jam'i biyu wa mallam yadri wa mallam yudrik illa tashahhuda aw sujuda falahu an yu'ida fi jama'a wanda bai riski komai ba a sallar sai tahiyya ko sujada ta karshe ya riska to falahu an yu'ida fi jama'ati zai iya sake sallarsa a cikin wata jama'a saboda hukuncinsa hukuncin wanda bai riski jami'i bane saboda ba a sa ka ba a kidaya ka cikin waɗanda suka yi sallar jami aƙalla sai ka samu raka'a guda ɗaya warrajulul wahidu ma al'imami mutum ɗaya tare da limami ya kumu an yamini zai tsaya a gefen dama na limamin ne wa ya kumu rajulani mutane guda biyu kuma to za su tsaya ne a fa'aksar ko fiye da biyu za su tsaya khalfahu bayan shi limami fa in kanat imra'atun ma'ahuma qamat khalfahuma idan akwai wata mata da take bin su tare da su to za ta tsaya a bayan su ne wa in kana ma'ahuma rajulun salla an yaminil imami wal mar'atu khalfahuma in tare da su kuma akwai wani mutum to zai yi sallah bangaren dama na limami ita kuma matar sai ta tsaya sai ta tsaya a bayansu anan ya faɗi hukuncin mutum ɗaya da limami ne sannan mata tana bayansu a baya ya yi bayanin hukuncin mutane guda biyu ko fiye da haka tare da limami ita matar tana bayansu ala kulli hal dai ita mata tana baya ne shi ne yake nufi wa man salla wanda ya yi salla bi zaujatihi da matarsa qamat khalfahu za ta tsaya a bayansa ba zai yi su jeru ba don kasancewar matarsa ce wasabiyu in salla ma'a rajulin wahidin khalfal imam yaro karami idan ya yi salla tare da mutum daya bayan limami kama khalfahu shi yaron da wannan mutumin za su tsaya a bayan limami in kana sabiyu ya akilu amma idan yaron yana mayar da hankali cikin sallah ma'anan ya akilu shine la ya zahabu ba zai tafi wa ya da'u man ya kifu ma'ahu ba zai tafi ya bar wanda yake tsaye tare da shi bayan irin wannan yaran ne to sai su tsaya su yi da yaran a bayan limami amma idan yaron da kawai ya ga wasa mai daɗi shi zai waske ya tafi to shi wannan ba za a dogara da shi ba farko kawai shi mutumin sai ya je ya tsaya a daman limami su yi sallar su yaron kuma duk inda ya ga dama ya tsaya kamar yadda dardiri yake faɗa wai kuka hau ba su nema wa yaron da baya mayar da baya mayar da hankali ya kan sallah in ya ga wasa zai mutu ba su nema masa mahalli bai siti inda ya ga dama ya je sai shi dama ana bukata training din sa ne akan sallan ya saba ne kawai ba sallah sallar ba ce wajibi akan sa wal imamu ratib in salla wahdahu qama maqam al jama'a imami ratibi ko a musalla inda aka saba ana khamsu salawat ko a masallaci ya zo lokacin sallah ya yi ba wanda ya zo idan ya yi sallah shi kadai to shi yan ya yi jami'i ne wa yi kurahu fi kulli masjidin lahu imamun ratibun an tujma'a fihi salatu marrataini ya ce makuruhi ne ba a so duk masallacin da yana da limami ratibi takamammin limami shi yake yi hamsu salawat a yi jam'in sallah so biyu cikin wannan masallacin in limamin bai zo ba a jira shi a jira shi idan kuma ya lokacin sallah ya wuce wani ya yi limancin to shi wannan limami idan ya zo ba zai kara yin limanci ba wani limamin ne ratin ya yi limanci wani ba zai zo yi limanci ba sai dai su fita harabar masallacin su yi jami'in su ko su koma can gefe wannan duk musulunci ya tsara wannan saboda kaucewa baraka da matsaloli saboda wani limamin ba zai ji daɗi ba sai ya dauka wayannan ba sa bin sallah ne wa man salla salatan fala ya ummu fiha ahadan duk mutumin da yayi sallah to ba zai yi yayi wa wani limancin wannan sallah ba saboda shi in ma zai zo ya sake a wani jami'i inda shi kadai yayi sallah to a wannan jami'in da zai sake din ba zai yiwu ya zamo limami a ciki ba saboda shi hukuncinsa hukuncin mamu ne ba zai yiwu mamu ya zama to limami ba saboda sallar da zai yi din zai sake da ta jam'in ya yi kama da nafila kasancewa ya yi wannan sallar saboda haka ne ya ce fala ya ummu fiha ahadan wai za sahal imamu wa sajada li sahwihi falyatba'ahu man lam yasfu ma'afu min khalfahu ya ce idan limami ya yi rafkannuwa ya mance ko ka ce ba a ji ko kabili ya same shi to ya yi sujada saboda wannan mantuwan abinda ya mance to falyatu ba'ahu man lam yasfu ma'ahu wanda ma bai yi sa'awin tare da limamin ba to ya bi shi mimman khalfahu daga cikin wayanda suke bayansa saboda hadisin inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi fala taftalifu alayhi sa'awin ba da shi aka yi ba amma in dai limami ne yayi to zai bi zai bi shi ولا يرفع أحد رأسه قبل الإمام كو ولا يرفع أحد رأسه قبل الإمام kada wani ya kuskura ya daga kansa kafin limami ya daga kansa wala ya fa'adu illa ba'da fi'lihi haka nan duk abinda limami zai yi a sallah to shi mamu ba zai yi wannan abin ba sai bayan limami yayi in ya yi rukuni ya yi rukuni in ya yi sujada ya yi sujada ina inna ma ju'ida al-imamu li yutamma bihi fala taftalifu alayhi wa yaftatihu ba'dahu wa yaqumu min isnataini to sai ya fara a bayansa kowanne abu da zai sai limami yayi shi zai fara a bayan limami yayi din wa yaqumu min isnataini ba'da qiyamihi a in an yi raka'a guda biyu to sai limami ya tsaya ci tukuna shi kuma zai tashi daga raka'a guda biyu wa yusallimu ba'da salamihi zai sallama kuma bayan limami ya yi sallama wa ma siwa zalika in ka cire wayannan abubuwa fara sallar takbiratul irami fara sallar sai limami ya yi takbiratul irami mamu zai yi shi ba idan ya mi wajen miƙewa a raka'a guda biyu to hakan sai limami ya tsaya ce mamu zai tashi shi ba wajen sallama sai limami ya ce assalamu alaikum mamu zai ce assalamu alaikum wa ma siwa zalika fawasi'un in ka cire wayannan misaloli guda uku ya ce wasu ne ma'ana illa zai iya yin kafin limami ko tare da limami ko bayan limami duk da ma'anan ma ba a so ya riga limami amma ba zai bata masa sallah ba matsalolin guda biyu ne shahararru shi sai ya kara guda daya ciki guda biyun takbiratul irami da sallama wanda ya kara shine tashi a raka a guda biyu fawasi'un an yaf'alahu ma'ahu wa ba'dahu ahsan wasi'i ne zai iya yin tare da shi amma ya a bayansa kamar wayancan matsalolin to shi ne ya fi wa kullu sahun sahahun ma'amum duk wani mantuwa a sallah rafkannuwa wanda mamu ya same shi to fal imamu ya hamiluhu imami zai dauke mishi wannan rafkannuwa idan kabili ya same ka limami zai dauke idan ba ya same ka limami zai sauke in kai kadai ya samu bai samu limami ba zai dauke ma abinda limami ba zai dauke maka ba illa raka'atan aw sajadatan aw takbiratal ihram aw salam raka'a ko sujada ko takbiratul ihram ta farko ko sallama aw itiqada niyyatil faridati ko kuma itiqadin niyyar niyyar farilla wayannan da ke rukunai ne limami ba zai yi ya dauke maka su ba abinda yake nufi abinda ka bari ko ka kara idan sunnoni ne to limami zai ya dauke maka idan farilla ne kuma limami ba zai dauke maka ba limami ba zai dauke maka ba ko ka a wata wata ibara daban duk abinda za a masa kabali ko za a masa ba'adi in kai ya samu imami zai dauke ma duk abinda ba a mishi kabali ba a mishi ba'adi in ya same ka kai kasan kai kasan imami ba zai dauke maka wannan ba to shine ya yake ne tukunan saboda bayani ya kawo kaba shi raka'a sujada kabbara harama sallama ko itiqad niyya ko niyyar sallah وإذا سلم الإمام فلا يسجد بعد سلامه إذا الإمام يسلم يتو كذا يتزون عند يسلم يدن بروجا ولينصرف يبروجا إلا أن يكون في محله سيدي داما قنقن زمن سني قوني وندينا زمان ko karatunsa kowa ya zama yake da aka ce aka ta da ikama abun ya tsaya ya yi sallar to a wannan a ce assalamu alaikum zai ci gaba da zamansa dama yana wajen amma yin zuwa ya yi bagun zamansa ba ne ana sallama zai bar wajen ma'anar bani wajen shi ne shi limanci shi ne matsayin da ya kawo shi wannan wajen tunda ya gama limanci shi da kowa ɗaya ne ta yi ya bar wajen duk musulunci yana tsara wannan saboda kawar da girman kai ma'ana shi da mamun ba komai ya fi mamun ba kawai limanci ya musu tunda ya yi limancin ya bargun da ya yi limancin su zo bai da shi da mamun shi ne ya ce waliyan sarif illa an ya kuna fi mahallihi fa zalika wasi ma'ana wannan ja'izi ne babu babi na goma sha biyu jami'un fi salati babi ne wanda yana dauke da bayanai da yawa a cikin sallah wa kallu ma yi juzi ulmar'atun da libasi fi salati mafi karancin abinda zai ishi mata na tufafi ta yi sallah da shi a jirgul hasi riga an ce ajiru alkamis dinkakken riga alhasi kuma mai kauri ba mai yara-yara wanda ake ganin fatan jikinta da shi ba alhasi mai kauri ba mai yara-yara ba asabi kuma wanda ya rufe mata wato tsiraici jiki gaba daya saboda dukkan jiki al'aura ne ga mata banda tafukan hannayensu da fuskokinsu to banda tafin hannun da fusko fuskar ya kasance rigan ya rufe jikin ko'ina shi yasa ya hada abu guda biyu alhassif mai kauri ba shara-shara ba sannan asabihu cikakke wanda zai rufe mata jiki gaba daya allazi yasturu shine ya ma bayani asabihu din yace shine wanda yana rufe zuhura kadamaiha bayan diga-diganta har zuwa bayan diga-diganta wa huwa alqamis yana nufin ajiru din to ana nufin alqamis ne dinkakken riga wal khimaru hakanan da ke dinkakken riga zai tsaya a kafada ne ko wanda irin riga zai tsaya a kafada to ina saman kuma fa to saman kuma za ta rufe shi da abin nan kallabi kallabi ko abin da yanzu muke kiran shi hijabi da duk abin da zai rufe mata daga kafada har zuwa sama alkhimar ake ce mishi shi ma alkhimar ya zamanto alhasib mai kauri ne ba shara-shara ba wanda in ta rufe za hango gashinta wai jizi'ur rajula fi salati saubun wahidun amma namiji ya ce riga guda ɗaya zai ishe shi sallah misalinsa kamar jallabiya nisa jallabiya shi kenan zai iya sallarsa da jallabiya wala yi haƙi an fahu a waje hafufi salati ba zai rufe hancinsa ko fuskansa a cikin sallah ba wannan rufewan yana nufin wato makruhi ne ba wai yana nufin zai bata masa sallah in ya rufe hancinsa a fuskansa ba ba a so makruhi ne au ya dummu siyabahu ko ya tattare rigansa ya daure ya tattare rigansa a cikin sallah ya daure ko irin wayanda sun sa jallabiyar da ta fi su tsawo idan za su yi sallah za su tattare ta ta sama su rike irin wannan au ya fito sha'arahu ko kuma ya tattare gashinsa ya fito din da ya dummu ma'anansu ɗaya ne shine inda Allah subhanahu ta'ala ke cewa alalam alam naj'al al-ardha kifata ahya'an wa amwata kan Allah subhanahu ta'ala ya mayar da doron kasa din ita ce take haɗe da wato mutane ko halittu gaba ɗaya ko suna raye ko suna matattu suna raye a kanta sannan sun rasu ma a cikinta shi ne ma'anin kifata kafata ya fi to kenan ta riga shi a guguda da rike shi da ne laraba na suke da gashi da yawa haka tara shi ka tara guguda kana sallah kana rike da shi duk wannan an hana shi saboda yana rage kushu'i a cikin sallah ne yana rage kushu'i a cikin sallah hankalinka zai dawo ne kan rigan da ka tattare ko gashin da ka tattare ka rike din ya faɗi wayanna a matsayin makruhi ne wa kullu sawin fi salati bi ziyadatin falyasjud lahu sajadatayn ba'da salami yace duk wani abin da aka manta sahawi a cikin sallah kar ku manta an ce sahawi ana maganan mance wata sunna sunna muakkada sunnoni guda takwas wanda muka karanta bi ashir to su takwas nan to su suke janyo sahawi mustahabi baya janyo sahawi farilla kuma baya janyo baya janyo sahawi in kaga farilla ya janyo maka hukuncin ba'adi ko kabili sai a gari kayi raka'a kayi raka'a biyar maimakon maimakon fudu to kaga raka'an da ka kara farilla ce ko kuma a ciki akwai farallai to da ke kari ne zai janyo ma ba'adi in ba haka ba duk hukunce hukuncen kabili ba'adi sawu suna daura ne a sunnoni ne kawai ba banda mustahabi babu farilla kamar da zai zo ma bayani a kai ka lura duk abin da kaga kari ne a sallah ka kara wani abu a sallah to wannan ba addini sai bayan ka gama sallah to za ka yi sallama sai ka yi wannan sujada guda biyu ka kara yin tahiyya tukunna sai ka yi sallama misali sallan magaruba raka ta farko sai ka surranta karatu fatiha da suran duk ka karanta a boye to kun ga boyewa din ai ragewa ne ta gani ragewa ne saboda haka ka rage ragewa kai saboda haka kabili ne haka a matsala azar sai ka bayyana karatu ka kara shi kuma ba a bayyana yawa wannan ba a dini ka lura duk abin da ya zama to kari ba a dini in ya zama to rage kabili abin da ake nufi da ba'adi sai bayan ka gama sallah za ka yi sujada biyu ya kai ta ya kai sallama abin da ake nufi da kabili kafin ka yi sallama za ka yi sujada biyu sai ka kara yin tahiya sai ka yi sallama to shine yake nufi wannan ka'ida ce ta malikiya akwai kauli daban-daban guda takwas akan kabili da badi wannan kauli wato shine wanda imamu mali yake amfani da shi saboda shine ya fito a cikin hadisin zuliyadaini hadisin zuliyadaini hadisin da ce a kasurati sala ya rasulullah to wannan hadisin shine hujjar mu malikiya da cewa ziyada ba hadi naqsu nuqsan shi kuma kabir shine yace ya tashahhadu lahuma wa yusallimu minhuma zai musu tahiyya wannan sujada guda biyun zai musu tahiyya in ya musu tahiyya to sai yayi sallama ya fita daga gare su wa kullu sahwin bi naqsin duk wani mantuwa rafkannuwa da tawaya rage abu falyasjud lahu qabla salami to sai yayi masa sujada kafin yayi sallama idza tamma idza tamma tashahuduhu idan tahiyyarsa ta asalin sallar ya cika summa yatashahhadu a sannan yayi tahiyya wa yusallimu sai yayi sallama yana nufin idan ya zauna kamar zai yi sallama to idan ya yi tahiyar wanda ba dan kabili ya same shi ba tahiyar bayan ta zai sallama ya yi wannan tahiyar to sannan sai ya yi wannan sujada guda biyu in ya yi sujadan guda biyu to sai ya kara yin tahiya ta sallama to shi ne sai ya sallama tahiyan guda biyu ne ba zai ce tunda ba ba sallama zan yi ba to bari in bar wannan tahiyya sai na yi kabilin in zo na yi tahiyya na yi sallama kai ba zai ce haka ba wannan tahiyyar ta sallamar wanda ba dan kabili ba ne zai sallama da wannan tahiyyar zai yi wannan tahiyyar shi yasa ya ce idza tamma tashahudu hudun idan tahiyyarsa ta cika sun mai tashahadu wal sallimu sannan kuma zai yi wannan sujada guda biyun kafin ya yi sallaman sai ya kuma yin ya kuma yin tayya sai ya zo ya yi sallama wakila wasu kuma suka ce la yu'idu tashahuda tayya na biyun ba zai yi kuma yin sa ba tayya na biyun shine bayan ya yi sujada guda biyun kabilin to zai gina sallamar a wancan tahiyar da ya yi kawai sai ce assalamu alaikum kauli biyu duka sun zo a malikiya mashhuri din shine maimaita wannan tahiya din saboda abun imamu malik ba zai yiwu kai sallama babu tahiya ba saboda tahiya din a furuban din manzo Allah ne na karban sallah yasa a ciki kake cewa assalamu alaika assalamu alaika saboda haka ba zai yiwu ba a baka approval ba kai sallama ka bar sallah ba wai amma approval ce wato an karba shine assalamu alaikum alhamdulillah sallah ta karba wannan shine hikimar kenan ta yin tahiyya kafin a sallama wa man naqasa wa zada sajada qabla salam wannan hukuncin ziyada ba'adi nuksan tawaya ragewa kabili to wanda ya hada bi duka ba shine ce duk wanda ya kara ya rage ya rage ya kara a duk sallah daya to a wannan lokaci za a rinjayar da bangaren kabili sai ya kabila salam saboda menene da a ce maka ka rage wani abu a sallah gwara ka kara kaga kenan ragewan ya fi karfi saboda haka sai a ɗau ƙari a bashi hukuncin na ragewa duka biyun sai a yi musu abin wa man nasiya an yasjuda ba'da salami duk wanda ya mance yayi sujada ba'da salam fal yasjud mata ma zakarahu wa in bala zalika kawai yayi sujadan badin duk lokacin da ya tuna koda ya tsawaita koda ya tsawaita koda ya bar gumma ya je wani anguwa amma ya tuna akwai ba a ya same shi bai yi ba to yana da alwala kawai hakin da yake sai ya suja da biyu ta ya sai ya sallama tarhiman da shaitan saboda ba wa shaitan hausa haushi wa in kana qabla salami sajada in kana kariban in kuma kabili ne ya mance ya mance yayi sallama to in yana kusa to sai ya mayar da kabilin ba'adi sai sallama bayan sallamarsa ta sallam in kuma kafin kafin ya yi sallaman ne ya tuna to wannan wabiyi ne sai ya yi sujada guda biyu tukuna sai ya sallama wa in ba'uda idan ya jima ya nisa da a salatahu zai fara sallarsa ma'ana zai sake sallarsa illa an yakuna zalika min nafsi shay'in khafif sai dai na shi kabilin ya same shi ne a sanadiyar rage wani abun da bai kai ya kawo ba yana da ko mustahabi ko cikin sunnonin da ba a musu kabili ka surati ma ummil qur'ani kamar sura da ake karantawa tare da fatiha yana nufin surar wacce take zuwa bayan fatiha ba yana nufin barin surar da kuma barin fatiha bane au takbiratai ne ko kabbara guda biyu au tashahudai ne ko tahiyoyin nan guda biyu saboda sura ita kadai din ba a mata kabili ya kabar sura a rakawai guda biyu duka sannan kabbarori guda biyu Allahu akbar Allahu akbar baka fada a sunkuyawa ba ko baka fada a sujada ba ko dagowa daga sujada ba wannan shi ma ba a mata kabili kamar yadda tahiyoyi guda biyun nan su ma ba a musu wa shibhi zalika da abin da ya kama da wannan fala shay a alaihi to in haka ne yace to ba komai a kansa wala yujzi'u sujudu sawi li nafsi raka'atin wala sajdatin ya ce sujada ta mantuwa ba zai isar wa tawayan raka'a ko sujada ba ka rage raka'a ka rage sujada to sujudu sujudul qabli to ba zai mai ma gurbin su ba yana nufin duk abin da yake farilla ne wala li tarkil qira'ati fi salati kulliha hakanan in ka bar karatu ana abin da yake nufi da karatu yana nufin barin fatiha a sallah gaba daya saboda kasancewar in ka bar karatu na sura a sallah gaba daya za ka yi kabili wannan sananne ne anan kira'an yana nufin fatiha ya kawo wannan ne saboda a wayanda suke ganin cewa ko baka karanta fatiha ba a sallarka in ka yi karatu kawai sallarka ta yi a malikiya wanda suke ganin wannan su ne yake musu raddi saboda hadisin la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi saboda wannan ya fada idan mutum ya bar karatun fatiha a sallah gaba daya ba zai yiwu yayi wa fatihan da ya bari sujjadar kabari ba au fi raka'atayn minha au ko kuma a raka'a biyu cikin sallar ya bar karatun fatiha nan ma ba zai yiwu a ayi kabali ba wa kazalika fi tarkil qira'ati fi raka'atin haka nan barin karatun fatiha a raka'a daya min subuhi na sallar asuba abin da yake nufi annan wato hukuncin ko a sallah gaba daya ko a rabin sallar da zarar ka bar fatiha to sallar ta baci ba zai yi a mata kabali ba shine abin da yake nufi saboda raka'a biyu din rabi ne na su azahar su la'asar na su isha hakanan raka'a ɗaya a sallar asuba yana da hukuncin raka'a biyu a sallar azahar da la'asar da isha saboda yadda ɗaya rabi ne a asuba su kuma bibi ne rabi to shine yake nufi ko a sallar gaba daya ko a rabin sallar idan ka bar fatiya a wannan lokaci ba zai yiwu a yi gabali ba shine ya ce waktulifa fi sawi an qira'ati fi raka'ati ana sabani akan barin fatiha mance da fatiha karatun fatiha a raka'a daya min ghairiha wani sallan sallan asuba wani sallan asuban nan magaruba ne da azhar da la'asar da isha an yi sabani saboda menene a azhar da la'asar da isha to raka ɗaɗɗaya aka bar fatiya a ciki raka uku duk an karanta fatiya shin ya isar hakanan a magaruba raka'a biyu ne majorocin raka an karanta fatiha ɗaya rak ne a karanta sabanin sallan asuba shi sallan asuba in ba karanta raka ɗaya ba to ɗaya ne ya rage amma a sauran idan ba a karanta fatiha a raka ɗaya ba a zahar la'asar isha raka'o'i uku uku suka rage duk an karanta fatiha magaruba kuma raka'o'i biyu da an karanta fatiha shin wannan za a iya yin kabuli shi kenan ta ɗinke wannan fatiyar da ba karanta ba to shi ne ake sabani fakila yujzi fihi sujudu sawi qabla salami wasu suka ce zai isa raka ɗaɗɗaya ne kawai ba ya fatiya ba za a iya yin qabla salam inda raka ɗaɗɗaya ne wannan an gina shi a kaurin cewa wajabcin karatun fatiha to yana yawancin rako'in ya kasance ka karanta misali uku azar azar da la'asar da isha biyu a magaruba amma asuba kwata-kwata ba zai shiga wannan matsala saboda shi ba shi da majority a ce in a raka biyu din in ba karanta a ɗaya ba rabi ne ka bari gaba daya to shi ne yake nufi wakila yulgiha wa ya ci bi raka'atin wasu suka ce a'a kawai wannan sallar wannan raka'ar da ba karanta fatiya ba za yi watsi da ita ba za ta shiga lissafi ba wai a cibi raka'atin sai zo da wata raka'a da kila wasu kuma suka ce yasjudu qabla salami wa la ya'ti bi rak'ati zai yi sujada a kabali ba zai zo da raka'a din ba wa yuridu salata zai sake sallar ihtiyatan wannan kusan maimaici ne akan maganar sa yace da yace fa qila yujzi fi sujudu sahwi qabla salami illa iyaka ya maimaita ne domin ya kawo cewa wa yu'idu salata ihtiyadan zai iya sake wannan sallan ihtiyadi ma'ana istihbaban saboda ihtiyadi dai ya fita a shakku ya fita a sabanin malamai saboda haka wai ba dan sallar ba ta karbu ba saboda haka duk wannan bayanin da yana bayani ne akan shin fatiya tana zamanto wajibi ne a kowace raka'a ko wajibi ne a yawancin raka ko wajibi ne a rabin sallah to duk akan wannan matsala ne yake ta bayani a kai waɗanda suka ce wajibi ne a kowace raka da zarar ka bar fatiya a raka to wannan raka'ar ta lalace ba ka yi lissafi ta ita ba wanda kuma suka ce ba kowace raka'a ba ne majority yawanci ake bukata to idan ka samu rakowi fiye da rabi fiye da rabi a sallar da kake yi ka karanta fatiha to dan ɗaya ka bar fatiha sai ka yi kabali kamar ya gurbin sa kenan amma kauli sahihi a malikiya shine a kowace raka to dole ne a fatiha a karanta wanda suke cewa ba kowace raka bane sun kafa hujja cewa faqra'u ma tayassara min alquran kamar yadda abun hanafiya ma karanta fatiha ba wajibi ba ne a sallah kawai karatu ne wajibi a sallah shine jamhur suka bayar musu da murtani akan cewa ai aya ta faqra umma ta yassara min alqur'ani din nan ayar tana magana akan salloli na nafili saboda karai ayoyin da suka zo inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusai layli wa nisfihi wa sulusihi yana magana a kan kiyamun laili ne na fila kuma hukuncin ta daban da farilla saboda haka hadisi karara ya yi bayani cewa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi ko bi ummil qur'ani a wata riwaya yace wa hadha ahsanu zalika insha Allah ta'ala yace shi sai ya rajjaha cewa idan mutum a raka ɗaya ne kawai bai samu ya karanta fatiya ba to zai sake sallar ya ce wannan shi ne ya fi shi a wajensa kuma zai sake ihtiyatan amma sallar ta yi kenan shi ya tsaya tsaka tsakiya ne wa man saha an takbiratin aw an sami Allahu liman hamidahu marratan aw al-qunuti fala sujud alayhi duk wani mutumin da ya mance wata kabbara da ake fada wajen ruku'i a ce Allahu akbar ko wajen sujada Allahu akbar ko dagowa daga sujada ya mance wannan Allahu akbar din bai fada ba ko ya mance bai fadi sami Allahu liman hamidahu ba ko ya mance kunuti bai karanta ba fala sujuda alaihi ba ba sujada babu sujada a kansa babu sujada a kansa ومن انصرف من الصلاة ثم ذكر أنه بقي عليه شيء منها yace duk wani mutumin da ya yi sallama ya bar ya fita a sallah ya yi sallama ya tafi sannan ya tuna cewa akwai wani abu da ya rage a kansa bai yi ba a sallar daga cikin sallar faliyarci ya koma in kana bi kurbi zalika in yana kusa da gunda ya yi sallah fayukabbiru takbiratan yuhrimu biha sai ya kabbara a kabbaran da zai yi niyyar irani ma'ana haramcin sallah zai yi niyyar niyya yadda ya yi niyya a cikin farkon sallah yayin da yake faɗan takbiratul irani da ke ya yanke ya bar wajen to sai ya jaddada niyya da wannan kabbara din sun mai yusalli ma baki alaihi sannan kuma ya zo ya sallar abin da ya rage a kansa wayin ta ba'a da zalika in yi nisanta tsakanin au kharaja min masjidi ko kuma ya ma fita daga masallaci ibtada salatahu zai fara sallar sa sabofin sabofin ba zai lissafi da wancan ba wa kazalika man nasiya salama haka nan duk wanda ya mance ya wanke sallama wa man lam yadri ma salla as-salasa rak'atin aw arba'an bana ala al-yaqin wanda bai san adadin sallar da yayi ba raka uku ne yayi raka uku ne yayi ko kuma fudu ne bana ala al-yaqini bana ala al-yaqini sai ya gina sai ya gina akan yaqininsa ba zai yi ya gina sallar akan shakku ba wa sallama shakka fihi sai ya sallah zai sallaci abinda ya yi shakku a ciki wa ta bi rabi'ati sai ya kawo raka ta fudu wa sajada ba da salam wa sajada ba da salam anan ibnu ghazi yana ganin cewa wannan yana ɗaya daga cikin mushkilat na risala saboda da ya ce wa ta bi rabi'a din wannan maimaici ne tunda ya ce wa sallama shakka fi zai sallaci abin da ya shakku kenan matsalar ta kare zai gina akan yake nisa sannan kuma ya yi sallar abin da ya shakku shi kenan matsalar ta kare amma da ya ce wa ta bi rabi'atin din ya ce shi a ganinsa wannan ishkali ne ko takrari ne to shi ne malamai suka mayar mishi da murtani suka bashi ansa suka ce a'a abin da ya sa kai ka fahimci haka ka fahimci cewa bana alal yaqini din wato raka uku zai zai zai zai dauki cewa wato raka uku yayi saboda mutum ne ya yi shakku rako'in nan uku ne ko fuku ne kaga shakkun tsakanin uku da fuku ne to yakinin to sai ya dauke shi uku kawai ya yi in uku ya yi me zai ya dauke shi raka na uku ya yi me zai yi na fudu kawai zai kawo da zai kawo na fudun nan to shi ne wa a tabi rabi a cikin a gani to shi yake gani tunda ya ce a salasa raka'atin am arba'a dinnan ba dole ne sai ya ce wa ta fi rabi'atin ba za a gane misalar in ya gina a yakinin sa din uku ne yakini shikenan wa ta bi ma shakka fi bi ma shakka fi dinnan shine uku a yadda shi ya fahimta tunda uku ne bi ma shakka fi to in yayi na uku sai ne sai raka ta gudu sai raka ta gudu to saboda haka sai suka ce a'a wannan fahimtar da kai cewa raka ta uku ita ce yakini din wa abin nan bana alal yakini din to din ya gina a bisa yakini to kaga ba sai an ce ya kawo raka ta hudu ba yakinin uku ne tunda yakinin uku ne daga nan ya yi raka ta uku kaga zai yi na hudun dama tunda an ce salasa raka'atin am arba'an to da wannan ne shi ya fahimci cewa wa ta bi rabi'atin din takrari ne iskali ne tunda da farko ya ce a salasa raka'atin ya ce am arba'an to shine da yawa daga cikin malamai da su al-imam al-hattab suka ce a'a shi yakinin a nan raka'a biyu ne raka'a na ta biyu ita ce yakini saboda na ukun da na hudun duk an yi shakku a kansu na ukun da na hudun duk an yi shakku a kansu saboda haka da ya ce bana alal yakini din to bana alal yakini din zai dauki cewa raka'a ta biyu yayi wasalla ma shakka fihi dinnan ma shakka fihi dinnan shine raka'a ta uku saboda ta shiga cikin shakku kamar yadda muka faɗa sannan wa'ata bi rabi'a ce zai zo da ta fito shikenan an warware matsalar kenan kenan mayar da wannan matsala cikin matsaloli masu iskali a risala ya biyo asali ne ta hanyar yakini din raka'a ta uku ne wannan ne da an mayar da yakini bana adal yakini din ana nufin raka'a ta biyu ne to kaga shi kenan musalla ma shakka fi raka'a ta uku sannan wa a tabi rabi'a cikin shi kenan misalar ta fita wasa jada ba da salami to sai ya zo ya yi sallama bayan sallama sai ya abu da bayan bayan sai ya yi sujada ba da salam saboda wa saboda wannan shakun da ya yi nan na biyun ne ya gini abin da ya sa yi na uku a salasa a salasa raka'atin am arba uku ne ko fudu kaga ukun shakku ya shiga hudun ma ya shiga uku ba zai zama to ya ne sallan ba sai dai ka dauke shi raka ta biyu ta biyu ita za ta zama to ma ya to idan ka dauki raka ta biyu ita ake nufi da bana alal yaqini din to wa sallama shakka fi raka ta uku za ta zama ta shiga cikin shakku a gane sannan wa ta bi rabi'atin ita ma ta shiga cikin shakku sai a kawo ta a ƙarshe shi ne shi ibn ghazin ya dauki raka uku ita ce yaqini to shine he mayar da a tabi rabi'atin din iskali ne takrari ne wa man takallama sahiyan sajada ba'da salam wanda yayi magana a mance ya mantuwa ya mance yayi magana to zai yi ba'da salam wa man lam yadri as-sallama am lam yusallim wanda bai sani ba yayi sallama ne a wannan sallar ko bai yi sallama ba to sallama ya to sosai kawai ya yi sallamansa wala su alaihi babu sujada a kansa